طيب قال الله تبارك وتعالى sarki wannan zai ishe muku za mu tashi a cikin ayar suratul isra'i aya ta 89 88 afwan ka dora ta akan wannan katakon dan da wani ya zo ya zauna gefen ta sai ta yawwa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا
bayan la'asar zan zo subhanallah alazim ka ce mai kai je ko ina bayan la'asar zamu zo kuma yanzu ya zauna a gidan za a kawo kaya kawai daga nan har la'asar
Allah yana faɗa cewa قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ka gaya musu da a ce da mutane da aljanu gaba ɗaya za su haɗu don su yi taron dangi su kawo irin wannan alkur'ani to ba za su iya kawowa ba ko da sashinsu zai taimaki sashi wannan kalubalanta Allah yake yi a ga mutane da aljanu duka ala an yi atubi mitla hadal qur'ani fil fasahati wal balagha a ce wai za su zo da irin wannan alqur'ani a cikin fasaha da balaga la ya tuna bi mithlihi ba za su iya kawo misalin sa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su mu tashi su yi haɗin ƙarfi tsakanin duk aljanun duniya da mutanen duniya da masu fasahar duniya da na aljanu su ce za su kawo fasahar ƙur'ani da balaga ƙur'ani ba za su iya ba kalmar zahira tana nufin mu'ina taimako ولقد صرفنا في للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله يتي حقيقة صرفنا بينا من بينا قمتاني في هذا القرآن أتشينا القرآن من كل مثل وتدكا وني مثالي وأن صفة لمحذوف أي مثلا في جنس كل مثل ليتعذوا دو وني مثالي أتشين كو وني جنسي مثالي wato mun kawo mutane don su wasu amma fa ba aksarun nasi da yawan mutane ahalu makka wa gairiha da wani wanda ba 'yan makka ba illa kufuran sai dai kawai kafirci juhudan lil haƙi ƙin gaskiya shine kufuran wannan kafirci a nan kufur ana fassara shi aljahdu lil haq suka ƙi ba abin da suka so illa ƙin gaskiya وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا suka ce wa manzan Allah ƙalu lan nu'mina laka sun ƙi wannan aba kenan ba za mu taɓa yin imani da kai ba har sai ka bulbulan mana shine tafjura lana gare mu min al'ardi daga ƙasa yambu'an ainan yamba'u min halma'u wani idon ruwa da ruwa zai rinka bulbula daga cikinsa shi ne za mu yi imani da kai ma'ana ba za mu yadda kai annabi ba ne bushe ƙarƙaf malam makka duwatsu ne gaba ɗaya ba alamar ruwa to ka fitar mana ka bulbulan mana ruwa yanba yana bulbula to nan ne za mu gane allah ne ya aiko ka annabi ya gamu da kalubalanta akan addini tunda da ya ce shi annabi ne to zai gama ganganu kam hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'an suka ta kawo wasu abubuwa au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ko kuma ya zama kana da bustan kana da gona na dabino da inabi muga ruwa yana ta wato bulbula a tsakanin yoyi na ruwa na cikin gonar dabinon nan da inabi tafjiran wato ya rinka bulbula tafjura da tafjiran wato ruwan ya rinka bulbula suna da gonaki na dabino da suke shayar da su in sun yi bayi raƙuma sun ɗebo ruwa daga nesa suna da gonaki na inabi suna ba su ruwa sai suka ce in kana so mu bi ka mu yadda kai annabi ne ka hutar da mu daga wannan aikin kawai ka sa gonakin su rinka fidda ruwa wai wannan wai wai tukuicin sun yi imani kenan Allah ya kama lokacin da imanin da za su yi din sai an biya su sai an musu sakayya tare da cewa kuma fa karkace za su yi imanin ba za su yi bayi ba su suka ce masa inda gaske yake yi wata ya tsage ba watan ya tsage har ya faɗo wani ɓangare a makka kan wani dutse suka gan shi ya ce annabi ya ce ishadu ishadu ku shaida amma wallahi cewa suke yi wato sihirin mubin ne tsafi ne kawai mabayyani muhammadu ya yi aka ce in tsafi ne to ku tambayi wasu yan wasu ƙasashe wanda ba ta makka ba ba madina ba ba wannan ba kamar sham ko wata ƙasa ku ji a wannan rana a wannan lokaci wata ɗin ya tsage su ma a ƙasarsu sun gani tunda ni nan na muku tsafi a garin makka to a bincika suka tambayi 'yan kasuwansu matafiya suka ce ai kam lallai sun gani suka ce ba su yadda ba matsafi ne ai malam bayan imani da ubangiji ya baka baka da shi baka da tukucin da aka ba Allah bayan imani to shi za mutum ya zama kafiri an yi asara kawai ba su gama ba abu na uku au tusqita sama'a kama za'amta alaina kisafan au ta'ati billahi wal mala'ikati qabila ko kuma ka rikito da sama kamar yadda ka raya mana ba ka ce ba in ba mu yi ba Allah zai iya rikito mana da sama qita'an kisafan qita'an mu ga saman ita ma ta gutsutsure wani bangare ya bangaro ya fadi ka duba rashin hankali irin na arne kafiri mai kun su ce ai musu ruwan zinari da azurfa da kuɗi sama ta fado a kansu ka ji rashin hankali fa to in kuma ta fado ta kashe ku fa dan Allah baya biye su ne kawai muga ta faɗo ƙita'an auta a ciye billahi wal mala'ikati kabila subhanallah ji abu na hudu ko kuma ka zo mana da Allah da mala'ikun kowa na kallon kowa Allah yana kallon mala'iku suna kallon Allah bangaren mala'iku nan bangaren Allah billahi wal mala'ikati kabila muqabalatan ayanan fanarahum annabi ya ga ikon Allah abu na biyar aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fi samai walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul illa basharan rasula aw yakuna laka baitun min zukhruf in kana so mu yi imani da kai Muhammadu to ya zama kana da gida na zinari zukhruf zahab baitun min zukhruf ay baitun min zahab autar kafi samayi abu na shida ko muga kana hawa sama tarqa muga kana takawa kana hawa sama akan matakala ala sullam lada shine sullam ko dai gidan zinari ko mu ga a fili ga Allah naka ya sako maka matakala daga sama kana ta hawa za ka je wajensa walan nu'mina li ruqiyyika laura qaita fiha da ma ka hau din ka taka da tsani hawa tsani da kai ka je sama ba hatta tunazzila alaina kitaban abu na bakwai sai ka saukar mana daga minha daga sama din kitaban wani littafi fihi tasdiquka in ka taka ka hau to a take ka sauko da wani littafi da a cikinsa an rubuta cewa wannan bawan Allah gaskiya yake yi littafin da zai gaskata ka na ƙara'uhu kuma wanda za mu iya karantawa ƙul Allah ya ce ga ya musu lahum ya Muhammad subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na wannan haza ta ajibun min qaulihim abun mamaki ne da maganan waɗannan kafirai hal kuntu ai hal kuntu ma kuntu ai ni ba komai bane illa basharan rasula face basharan ne mutum ne rasulan kuma manzo ka sa'irin rusuli kama bi iznillah sauran manzanni ba sa zuwa da wata mu'jiza sai da izinin Allah duk wani abin da ku faɗa ban isa in kawo ba ni ma sai na roƙi Allah din da baku yarda da shi din ba shi zan roƙa ya bada dama don haka tsarki tabbata ga Allah akan wannan abin da kuke faɗa ba kowa bane ni ba ba ballantana ni annabi ne kawai manzo kaga shi ma akwai da'awa a cikin Allah dai da basu yarda da shi bai turo shi abota masa shi kaɗai to sai ce ni ɗin ma dai sai na koma gare shi halkuntu illa basharar rasula to wannan su ne ayoyi da malam ya kawo Allah ya kawo cikin suratul isra'i idan kana karantawa sai ka rinka tunawa ga abin da mutanen nan fa suka ga annabi Allah ya ce wa ma mana annasu ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ba wani abu ya hana mutane su imani ba wa ma mana annasu ba wani abu ya hana mutane su imani ba an yu'minu iz ja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu illa face sun ce suna masu inkari qauluhum munkirina suna masu musantawa a ba'asallahu basharar rasula yanzu allan da ya zo aikowa da manzo ya kasa turo wani sai turo da mutum manzo mutum malam ya malakan allah ya kasa turo mala'ika sai turo ka kai mutum wai ba su yadda ba yaya mutum zai kawo saƙon allah su a yaddarsu da amincinsu in dai ɗan saƙon Allah ne ai mala'ika ne zai kawo adam zai kawo saƙon Allah yasa cewa ma mana an nasu ayyu minu iz ja'ahumul huda in illa an qalu a ba'atha Allahu basharar rasula qul ga ya musu law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama law kana fil ardi wannan badal ne na bashar da a ce a cikin ƙasa ɗin akwai wato mala'ikatun yamshuna mala'iku ne suke tafiya ƙiru da muzu mutuma'innina cikin natsuwa ba dai kun ce me yasa Allah zai turo manzo ba to da a ƙasa ɗin ma da mala'iku suna tafiya a bayan ƙasa kuna ganin su la ba'asa Allahu basharar rasula tsarin Allah ne sai za mu iya turo mala'ikan kuna gani amma ba mala'ika muka yi niyya mu turo shi ya zama manzo ba Allah yana nufin duk annabawanmu to mu mutane muke turowa kuma ba ku isa ku sa mana sharaɗin ga wanda za mu turo ba lau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin ko da da akwai mala'iku a bayan ƙasa ɗin suna tafiya cikin natsuwa la ba'asa Allahu da lalle wallahi sai Allah ya turo wato ainihin wato mutane afwan malakar rasula lanazzalna alaihim na shiga wani gurin ne yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas samai malakar rasula to za mu aiko musu da manzo mala'ika إذ لا يرسل إلى قوم رسولا إلا من جنسهم mai mulki kai manzo turo wa mutane wani in ba jinsinsu ba yaya za a yi mutane ne kuma amma ya turo musu mala'ika ai, ai, ai ba a samu conformity ba ba a samu dacewa ba ai to ko da ku da mala'ikun to, to sai mun turo da manzo liyumakkinahum mukhatabatahu wal fahmi anhum dan su samu daman me magana da shi mukhataba magana da shi manzon da kuma ya su fahimce shi yanzu inda a ce mala'ika Allah ya turo mana a matsayin manzo yanda ake tsoron mala'ika ya za a je wajensa mala'ika ne za ka zauna ya koya maka kaza ya koya ma kaza shi ma manzan Allah din zai karɓi mala'ika ai sai ya shirya ko ba sai Allah ya tsara shi ya shirya shi ba to shine yace Allah da zai turo zo kuma mutum dan aike dan saboda me gurin mutane za a aiko shi to ku dole shi ma ya zama me mutum shi yasa tunda su mala'iku ba mutane bane sai dai a turo su wajen mutum ɗaya da Allah ya zaɓa shi kuma mutumin ya je isar da saƙo gawa ga mutanen alhamdulillah ulkafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira ul ga ya musu kafa billahi ubangiji ya isa Allah kenan ya zama shaida tsakanina da ni da ku ala sidiki akan gaskiyata innahu lalle ubangiji kana ya kasance bi ibadi ga bayinsa khabiran mai bada labari ne basiran kuma mai ilimi aliman bi bawatinihim ya san badinin su wa zawahirihim ya san kuma zahirin su dai ne a wajensa da zahiri da badini duk dai ne a wajen Allah kai ne akwai wani abu a boye a wajenka shi komai a bayyane ne ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سئيرا wanda Allah ya shirye da shi shine shirye Allah samu cikin su wa man yudlil wanda ibata falan tajida lahum awliya'a ba za ka taba sama musu masoya waliyai yahdunahum da za su shiryar da su ba min dunihi in ba Allah ba duk wanda ya bata wallahi ba wanda ya shiryar da shi in ba Allah ba ci mutane ranar kiyama ma shine suna tafiya da kafa ma shine kai maimakon tafiya da kafa za su yi tafiya ala wujuhim akan fuskokin su mu yanzu mun saba tafiya da kafa ko kaji wata aya malam to a kiyama Allah zai tashi mutane sai ce da fuska za ku yi ta tafiya ku je hilin tashin alkiyama ummiyan wa bukuman wa summa ka taba tunanin wannan mana ka taba tunanin za a tashe ka ka tafi da fuskar ka cakkai ta cakka kanka haka umyan wa bukman wa summa Allah zai mai da musu mutane makafi bebaye kurame akwai mawkifin da za to fuskar da kake gani din ita ce za ta zama kafa shi ita kiyama mawkif mawkif ne malam wani wurin za a ce suna gani wani wurin za a ce kaza ma'ana a matakai na tashin alkiyama akwai inda bawa zai kasance kamar haka kurma makaho bebe ma'awahum jahannam za mu tura su jahannama wanda duk yayi mummunan aiki malamai suka ce kafin Allah ya tura su shiga wutar su fara ƙone to wannan ana magana ne akan ‘yan wuta da Allah ya halakar da su ba su bi gaskiya ba kullama khabat kullama sakana lahbuha shine khabat duk lokacin da kuna ji na duk lokacin da ruruwarta ruruwa ta ɗanyi sanyi ta ɗanyi ƙasa huruwarta ta yi ƙar Allah ya ce sai mu daɗa ƙara hura ta zidina umsa'iran talahuban washti'ala musa ta daɗa huruwa da ruruwa shine a talahub da isti'al اشتعال ذلك جاءوا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك وانشانك يا فاروني أنه كنت دعك بياني جزاؤهم ساكيس بأنهم كفروا سوى سنكافر شيء بآياتنا دا آيو يمو wa ƙalu sun faɗa munkiri na lilba'asi suna masu inkarin tashin kiyama a idza kunna izaman yomu din in muna mun zama ƙashi mun zama ƙashi mun rididdige wa rufatan a inna la mab'usuna khalqan jadidan yanzu mu ne za a dada tashin mu sabuwar halitta bayan mun zama ƙashi mun rididdige mun rube to kuma sai a ce za a tashe mu wannan inkari ne yawai daman kai annabi haka kake faɗa bayan mutum an binne shi ya mutu sai kuma ya tashi bayan Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura awalam yarau awalam ya'lamu kenan su ban sani ba yarau anan ana nufin ilm ne ban sani ba lalle Allah da ya halicci sammai da kasai ma'a izamihima tare da girman sammai da kasai qadirun mai iko ne ala an yakhluqa mislahum ya halicci misalin su ai misalil al-unasi fi sigari kamar su waɗannan mutane wajen karanta waje alalahun ajalan kuma Allah ya sanya musu ko ya sanya musu ajali lilmauti wani lokaci lilmauti walba'asi na mutuwa da tashin kiyama larai ba fi babu zalimuna azzalumai suka ƙi illa kufuran ay illa juhudan lahu musu shine juhud musu ga ubangiji duk abin da Allah ya faɗa ba su yadda ba قل يا musu لهم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق wa kana al-insanu qatura law antum da a ce ku kuna mallakan taskokin rahamar ubangiji na khaza'ina rahmati rabbi taskokin rahamar ubangiji na min rizqi wal matar na arziki da ruwa idan to da ku haka ne la'amsaktum labakhiltum da kun yi rowa kun rike da ku kuke mallaka da za ku yi rowa ku rike khashyatal infaqi khawfa nafadiha kuna jin tsoron karewa shine nafad malamu min nafad karewa bil infaqi fataqturu ku ji tsoron karewarsa in kun ciyar fataqturu sai ku yi rowa walam da ku ne kuke mallaka wannan da kun yi rowa za ku ji tsoron cewa in kuna ta bayarwa zai kare Allah Allahu akbar abinda wannan magana take nufi ku mutane da ku ne arziki yake hannunku yanda Allah yake raba dukiya da arziki kowa Allah ibashi abinda yake so daidai gwargwado da ɗan adam ne mai bayarwa zai rike ce ba zan ƙara bayarwa don zai ƙare saboda me ka san wannan me yake nuna ma in za ka roƙi Allah roƙa da gaske kuma zai ta baka dan ba dan adam ne mai bawawa ba kai ne kake ji a ranka in kana bayarwa zai kare amma wallahi na Allah baya karewa kowane mutum guda ɗaya dan adam malam zaka ga da abin da Allah yake masa hankali wannan yana neman Allah ya bashi wannan yana neman Allah ya bashi wannan yana neman Allah ya bashi kowa Allah ya ta bashi ka nema ta can ya baka za mu fita gaba ɗaya mun fi miliyan duk kowa ya fita amma kowa sai ya dawo da wani abu aljihunsa in bai samu yau ba za a ce gobe za a baka yanzu ka duba mala yadda ake bala'i a ƙasar nan tsada masifa kullum mutanen nan matsa mutane suke yi لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم إذا لأمسكتم خشية الإنفاق والله إذا سوسكي رجع دا أرزكي دا والله رجع دا سبرا سباير با أما كدوبة سوسا مي يتعدا سوسا واي يتعدا أبنش يتعدا شنكافا دوبو بوكوي kwano ɗaya fa amma abin mamaki haka dai yau za a kwana gobe mu tashi a kwana a tashi sai kai tunani wayya aka yi to ake rayuwar da ma'aikacin da wallahi dubu takwas nake biyansa a wata yi wallahi kuma murna ake yi kai mamaki wannan ya ke rayuwa kuma bai da gonan noma akwai mai karban biyar ma sai wata ya kare cir izo ya sa hannu a bashi dubu biyar ya ce alhamdulillah ya tafi in ba Allah ba wa yake rike mutanen nan kullum kuma ba sa tunani ba su da tausayi ba su da jin ƙai to waɗannan da yau a ce numfashin mutane a hannunsu yake riƙe za su ya za yanzu rubuce-rubucen da suke a duniya wai wannan yanayin da ake ce wai yawa aka yi da haka dole ne gwamnatoci su yadda a rage yawan mutane wannan wani karatu ne mai zurfi na zamani da ba lallai kwakwalwa ka iya fahimta ba amma a can haka suke faɗa sun yi tunanin fa su yi wata duniyar da za a rayu a sama tun da nan an yi yawa suna so su yi wata duniyar da za a rinka rayuwa a sama masu halin su bar ƙasa saboda an yawa a ƙasa su koma sama su rayu to abun ne ya gagara technology ya ƙi ya bayar kamar ba ku gane bayanin ba ko? na'am? kun cike duniya kun takure bari kawai a wani tsari a wata nan duniya a nan sama din nan ku ba a ƙasa kuke harkokin ku ba su bari su koma sama su ci gaba da rayuwa su bar ku saboda kun lalata nan kunya yawan aihuwa to abun ne har yanzu da sakin yaƙi bayarwa don haka kuke gani abubuwa da yawa suna kashe mutane amma an a magance sai dai a kawo musu maganin ƙarya ko maganin da kawai dai a lallaba ne kawai a zabga mai kuɗi kuma kai ta saya malaria ta dame ka ka je amma treatment su caje ka dubu ashirin talatin arba'in kana komowa gida bayan kwana biyu ana murnan kawar ke sai a ce wani fa ya koma ba ma allura ba an maka baka sha magani ba an yi wallahi baya yi ne maganin amma Allah ba ƙarya yake ba wallahi in maganin gaskiya ne wallahi zai yi to in ma yana yi ai kuma ba a baka maganin da zai kare ka kwata-kwata kuma kare sake taba ka ba su baka wani magani man na protection in ka sha shi tsoron dan ya kashe mutane ba ciwon da yake kashe mutane yau irin malaria kun ga bana an yi ruwa da yawa ai ko an yi ruwa da yawa ko duk kowa yadda ko to an yi shekarun da ba a yi malaria aka yi ta mutuwa ana kashe mutane mutane suna mutuwa ba irin wannan shekarar yawanci mutane ba su lafiya amma gwamnati ta ma san da wannan wa ma yi isa yau gwamnati magana yanzu nan na baro makaranta yara yan mata wallahi malam balagagu yara a aji ɗaya kawai sai da naga guda wajen biyar a kwance duk an shimfiɗa masa me zazzabi me zazzabi wannan an kira uwarta wannan an kira ubansa ba lafiya duk yawanci mutane in ka tambaye su ba su da lafiya ni ma nan mai karatun ina ce satin da ya wuce bige ne aka yi da yan na ƙarisa yawanci duk wanda ka tambaye shi a gidansa zai ce maka akwai ciwo akwai mai ba mu da wato akwai rashin tausayi akwai rashin jin kai inda aka ci gaba aka san kimar dan adam to sai an yi wani abu na musamman yaya aka yi wannan cututtukan wallahi malam wani abu ne ya shigo yake ta kashe mutane ko cutar ta shigo wani abu ne dole ya faru kuma wallahi a ilmance malam an sani kuma hakkinmu ne shi to amma waye ma yake tunani da gangan sun bamu muna rayuwa a cikin cututtukan idan mai hali yana da shi da ya zai je a yi masa treatment ya yi kaza kaza to talaka fa wanda yake neman masarar da zai ci ina ya je ba da a biya mai kudin allura wajen dubu goma sha bakwai wanda a watan ma gaba ɗaya abin da yake ɗauka dole ya mutu dole ka mutu dole ne wahala ta gigitar da kai haɗura a hanya hanyoyi an ki a gyara su yau cikin gari ma fa sun ki gyarawa cikin gari ba hanya ga kuɗi kuma suna ta karɓa a gyara wa mutane hanyar da za su je zirga-zirga su je kasuwa su je gona su je su kaza yanzu za ka je ka tarar da wani daji ana noman da ya fi biliyan kaza akwai a jihohin nan daji ne da ake da shi noman da an tattara amfanin goman da ake na biliyoyi ne amma wallahi ba hanya babu hanya amma yi hanyar da in manoman suka noma za a tura manya-manyan motoci truck-truck a ɗebo a kawo cikin gari don a samu saukin abin bara su yi ba akwai wallahi inda a kwale-kwale ake ɗauko abincin akwai wanda a babur akwai wanda kaza ko ni yanzu nan gobe akwai gona ta da na noma shinkafa gobe ina can na rantse da Allah baya da zamu sai dai mu ɗauko jaki ko mu ɗauko ƙarci ko mu ɗauko babu sai an tsallaka sai ka yi tafiya da ƙaf in ka je mota ba za ta shiga ba babur ɗin ma sai dai ka tura kuma kar ka ga noman miliyoyin kuɗin da ake aure wai kuma akwai gwamnati to kai talaka kana yin abin da ma za ka kare mutuncin kanka ka yi noman to ba za a taimake ka ba ba su baka taki ba ba su inganta maka ba su babu alike-liken fasoci a ce a zaɓe su a zaɓe su a zaɓe su haka muke rayuwa me bambancin irin wannan zuciya da zuciyar kafirai da Allah yake ba da labari yanzu mutum ya isa komin son nomansa yana talaka miskini ya je noma buhun shinkafa buhu ɗari biyar ɗari kaza wa zai ɗauko masa ita ga matsi da talaucin da ya sa yanzu sata yanzu ka noma masara fa sai ka zauna ka kwana ka kare ta Allah nake gaya maka sata mutanen ƙauye ma za su je da daddare ake zuwa ka san me babu wani zai je eh Allah ya hana eh annabi ya hana eh to ya ce to ba da abin da zan ci gashi na gani wani ya sare zan je in ɗiba a a san yadda za a yi sata ta bala'i sata a cikin gari sata har a cikin gona wargwaso wallahi azimu na gaya ma wargwaso ake ko mutanen ƙauyen sace maka ko me maka aikin wakilin naka shi ma ya sata na'am iyi ba san cewa mu magarin ma ba mun fi su ma talaucin ba malam mutum ya kwanta a gidan ya je a noma masa gona ya tura kuɗi yana kwanci a gidan ina zai samu kuɗin da zai sa masa noma da shuka sharri ne kawai na mutane malam ni abin da nake so ku gane a dole dole an juyar da mutane su zo suna wata rayuwa ta bayan da za su ta kaskanci da rashin gaskiya babu daɗi duk abin da ka taɓa malam na'am na'am na'am babu ƙwarai to ban sani ba ko ka sani ko kuma dai ka tsallake ne ku ɗalibai ne masu da'awa ne malam cikin illar da aka yi mana kuma ake mana sun yi ƙoƙari duk wani mutum mai matsayi da yake da amfani a cikin mutane ko zai riƙe shugabanci ko abu duk hanyar da za su yi su raba shi da addini da sauraron malaman addini wallahi sai sun yi in ka lura amma hannun riga ne aka yi addinin a masallaci yake a wurin wa'azi a wurin karatu sai wanda ya zo su kuma waɗancan antum fi wadin wahum fi wadin akhar kuma an nuna musu su masu mulkin da waye ƙauyanci ne a ganka kana matsayin mai mulki kaje kana ko kana attajiri babba kana zaman almajirai kana jin aya kana jin hadisi an raba su ne ai da addinin da ilimin kawai su an ce musu musulunci kawai ra'ayi ne kaje kai sallah ka kawai akwai wanda da yawa sun dauki musulunci kawai su je su yi sallah ne biyar da haka in kana da kuɗi kai kike da kuɗinka kana da mulki kai kake da mulkin kai ka nemi mulkin ka an raba su da malamai kwata akwai wanda wallahi malam abu ma dariya yake ba su akwai wanda bai taba zama aka yi mai wa'azi ba kuma kun zo ya ya zauna a makaranta da sunan ya je wa'azi bai taba yi ba amma ya zo masu wa'azin su suka tallata shi kuma aka zabe shi baka gane me nake nufi ba mutum ne zai zo a tarihinsa bai taba zama wurin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce ba matun da yana da wannan to zai bi gurin kuma masu wa'azin kuma ya ba su su kuma su tallata shi kuma a zabe shi kuma idan ya aka zaba din wa'azin da duk kuke yi baya ji to da mutum da ya taso baya ji yanzu zai ji dan yawo mulki dan ka ji aya ka ji hadisi wai wannan ya ma san qur'anin wallahi galibin su qur'ani ba su iya karanta ba kai sunan musulmi ne kuma su da suka tura ingila america suka yi karatu suka gina su su za su sake dawo mana da su su za su sake dawo mana da su kuma suka dasa mana wani abu mu yanzu masu addini idan wani a cikinmu da sunan addini ya fita to wanda za a fara yaƙa shine ya ka lura da yaƙin me ko mu ce a ga dan uwanmu ya fito bari ai kaza bari ai kaza bari ai kaza sauransu amma na baran wanda yake nesa sai shi za a nemo sai a bashi a ta kuka ana wahala amma inda za mu fidda wani a cikin mu ko Allah ya bashi wata dama ya tsallaka ya shiga wanda za su fara ya kasa su zage shi la'ance shi mu ne duka wannan wani karatu ne ake mana shi kuma automatically ka san automatic abinda in ka sa shi automatic kawai ke hawa to wallahi haka ake dora muna bi na'am dole mu sai mun canja tunani watakila mu ne malam hafiz watakila kuma jikokin mu bayan mun mutu larura dan uwa dole ne sai an yi shi yi in kun lura su suna gefe ne mu muna gefe mu abinda muka iya mu ta wa'azi ba a yi daidai ba amma neman mulkin suwa muka barwa da yawa wasu a shararenmu ne ina mutanen girgin babu su a ci saboda ba su da kuɗi na biyu tun da suka zama mutanen kirki to an shafa musu fenti hatta kai ga yanzu ana harkar siyasa fa da sauran ka da zarar ka fito da sunan addini to za a ce ka wannan fa wannan fa shikenan kuma abun mamaki malam masu addini wallahi majoratin ƙuri'un da ake samu malam ba sa wuce daga masallatan juma'a da makarantun islamimu da komai yan iska yan kwayan titi mai wani ƙura'a suke su ba ma zaben suke mu ne dai masu zaben amma har yanzu ba mu kawo namu ba har yanzu malam sun mana wayo fiye da yadda kake tsammani Allah sa mu gane wani lokaci lokaci na kan ɗan saki hanya in ana karatu irin wannan saboda watakila wani a cikinku zai yi zuciya ya ce bari ya ga me zai iya yi kuma ba yadda za a yi mu zo mu yi ta karatu ba ma tuna yanayin da muke ciki don amfanin karatun ya zama mana tsani da za mu samar da gyara ba wai za mu yi karatu ne mu tare a masallaci ba daga masallaci sai kabari a'a yanzu muna gama karatu ai za ku tafi kasuwa za ku tafi ofis za ku tafi aiki to dole mu rinka rabdin karatun da ya rayuwar mu muke ciki kowa ya duba inda yake ya zai iya bada gudunmawa ko baka iya yi ba ya zaka iya gina 'ya'yan kafin ka mutu ko kai yanzu baka iya yi ba to ya zaka iya shirya 'ya'yanka ciwo abin bakin ciki a zo za a zo harkar wannan zaben ko abin ka je ka duba duk inda zaka je ana harkar jam'iyya siyasa kaza kaza wai duk mutanen kirki sun koma gefe babu su a ciki kawai an bar ku sai dai wa'azi kuma su zo su yaudare mu su zo su ce a gaya wa mutane su zaɓe mu kai a karan kanka su baka wani abu wanda abin da bai zai maka maganin yunwa ba la yughni min ju la yusmin wa la yughni min ju ka tura mutane waɗannan bayan Allah miskinai su je su ta jefa musu su dawo kuma bayan sun hau su fara ku za su fara dakan kanku da guduma sai sun buge ku tukunna yanzu tsarin su tunanin su abin da suke so daga nan 2000 an nawa ne 28 ko ha 27 ko tayyib so suke su yi wata siyasar da kwata-kwata masu addini ba za su sa baki a ciki ba kuma a burinsu a yadda suke so kafin lokacin ya kai duk wani wanda yake da wata kima da matsayi a cikin mutane ba yana magana ana ji ba sai an ba hanyar da za a zubar da mutuncinsa a ja shi a ƙasa a nuna mutane ba kowa ba ne ta yadda in ya zo ya magana sai an zuga wasu daga ƙarƙashinsa in ya magana su ƙaryata shi idan ba su yi nasara a kan haka ba za su nemi a cikin masu addinin masu kwaɗayi sai a zaɓi masu kwaɗayi a ciki sai a ja su a ja sai a musu wani abace in wane ya magana ku mayar mai martani ai dan uwanku ne to sai a wayi gari a zo ana faɗa tsakanin masu addini da masu addini su kuma suna gefe abin da zai faru kenan yadda kasan yan jagaliyar siyasa suna wancan ya shiga rediyo ya zagi wannan wannan ya shiga rediyo to za a wayi gari in ba a yi sa'a ba to za su wuri wasu daga ciki duk lokacin da wani ya zo yi magana ya ce kaza kaza yau me za a gaya mana tsoron Allah aka fi mu malintar mu aka fi abinda karatun ma ba shi yake ba jama'a kaza kaza ne shikenan an samu me kaza kai kuma kai ba ka ce kaza to sai ta ware a baje da haka duk manufar da kuke na son ku samar da wani na kirki na kwarai ayi wani abu da sauransu ba za su bari ba me yasa saboda kun kwanta kuna bacci ba ku karanta wannan makircin ya za ku iya magance shi ba kuma duk lokacin da mutum ya zauna ya dogara shi kawai abin da ya yarda da shi kawai zai bai tsaya ya tsarin ya zai maganin matsiyaci mutumin banza ba to sai ya kada kai duniya malam ana neman ta amma sai an kware wajen neman ta kamar yadda dan uwa ya ce mana larura ne to ba za mu iya rayuwa ba sai an yi mulkin ko to ya kamata kuma mu koyi ya ake mulkin warai yes yes to ajanda ce malam ajanda ce ajanda ce ai akwai wasu abubuwa masu suna nan tafi sai dai kawai mutum ya ta salaci Allah ya kare shi su ƙi su bari a haɗa kai malam a zo a taru na masu ilimi sai su tuziki za a yi kawai wani sai fitar da harkar siyasa a ciki ya ce a jama'a abu ya lalace an shigar da siyasa malamai a haƙuri an shigar da siyasa abin da aka shirya za a yi ba za a bari haɗa kai a yi ba to shine wasu abubuwan malam za ku yi ta ciza yatsa wai me yasa ba za a yi kaza ba me yasa malamai ba za su ce kaza ba su din ma in sun je sun zauna to an shige su an wabci wasu watakila sun sani watakila ba su sani ba sai abun sai ilalace sai an samu jajanta tutsayi tukunna wanda za a tafi din a tafi a haka a murkushe to shine za a yi nasara amma Allah ya sani malam muna ganin kaskanci kam wallahi muna ganin kaskanci muna ganin kaskanci muna rayuwa ta kaskanci wallahi amma alhamdulillah muna yi wa Allah godiya ya Allah ba mun rena abin da ka bamu ba amma Allah ya bamu abubuwa da yawa da damammaki da yawa amma ba mu samu suwa za su rike mana ba Allah ya mana afuwa لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي آية تدري أشين إسرائيل كنا إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أيضا عدم يكسن شيء قتور قتور بخيل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا تسي الله يدعينا مغانا أكام غوغور ما يشيما دي الله أكبر كاغا مناسبة tsakanin masu mulki da kuma annabawa masu islahi Allah ya ce haƙiƙa mun bawa Musa ayoyi guda tara bayyanannu aliyadu wal asa wa tufanu ay tamsul amwali was sinina ay al alqahab wa nafsi samarati wannan sune ayoyi guda tara da Allah ya bawa annabi Musa amma tambayi ya Muhammadu ka tambayi banu Isra'ila Allah ya bashi hannunsa Allah ya bashi sanda da ruwan dufana da fari da su kwarkwata da kwaɗi da jini da kuma share dukiya da da fari da mutuwa da tawayar 'ya'yan itatuwa duka wai ya zama wannan ɗin wata mu'ujiza ce a hannunsa da Allah i bashi in mutane ba su bi shi ba abu kaza i same su fas'al tambayi bani isra'ila anhu wannan su'al takrir ne lil mushrikin ala tasdiq ala sidqika ka tambayi mushrikai akan gaskata ka ko gaskiyarka ko kuma aqulla lahu wa fi qira'atin bi lafzil madi mun gaya masa iz ja'ahum yayin da yazo musu shi annabi Musa faqala lahu fir'aunu sai fir'aunu yace inni la adhunnuka lallani ina zaton kai ya Musa ya Musa mashuran makhdu'an an yaudare an sihirce ka lalle kai abun nan da kake faɗa na cewa wai akwai wani Allah ba ni ba in ji Fir'auna to kai sihirce ka kai matsafaffe ne mana mahaukaci ne tsafi ne yake cin ka kawai makhdu'an an yaudare ka ala aqlika akan hankalinka malan karara Fir'auna ya nuna annabi Musa ya ce matsafi ne karara fir'auna ya nuna a nan musa ya ce ba ka da hankali hankalinka ba daidai yake ba akwai wulaƙancin da ya fi wannan ya tara jama'a yana musu wa'azi fir'auna ya wautar da hankali ya ce wannan wanda yake muku wa'azin ba hankali to yanzu kai yanzu idan mutum ya zo yana wani abu sai aka ce ai yawa ne ko kai baka sani ai ma wakaci ne me zai faru tarwatsa za to wallahi to ballanta babban mutum fir'auna babba ne a wajensu to haka ya ce musa kuma mu ba wai a bayan idansa ba a gabansa inni la'azunnuka ya musa mashura in tunatar da kone abu? in tunatar da kone abu? irin wannan karatun ya rinka tunatar da ku cewa a yanzu idan kuka ga malamin addini mai da'awa an sa shi a gaba ana masa wani abu da ku tuna wannan ko wani mai mulki yake kokarin fada da wani sunna ce ta da suke ɗabbaƙawa wani dalili zai iya ce zai iya safa a ƙaryata wani a ɗaga shi a ce ƙarya yake wani malamin ku kaza maƙaryaci ne ko a ce wani ba mamaki sunna ce ta hanyar zan so ɗalibai in sun samu dama su karanta tarihin ibnu taimiyya wallahi wata ran kurin ka ɗora wa kanka ce kai ku za ka karanta rayuwar ibnu taimiyya ta da'awa malam za ka yi kuka malam ibnu taimiyya ga ilimin da Allah ba shi duba albarkar ibnu taimiyya duba albarkarsa ya mutu shekaru barkace amma har yanzu duniya yadda take amfanuwa da ƙur'ani da hadisi ake ake karatu hake ake maganganun ibnu taymiya ake amfanuwa da da'awarsa da karantawarsa kar ka manta ibnu taymiya ya rayu a lokacin da ba waya ba network ba kyamara ba tafireta ba kwamfuta ba babu komai kudin takaddun da za a rubuta takaddun ma babu mu ko yanzu ka duba muna rayuwa akwai printing press akwai kaza akwai kaza akwai wane ne za a buga littafi za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ina so ku gane cewa shi ilimi na albarka mai albarka Allah ne ke ɗaukan nauyin yaɗa shi wahalar da ibnu taymiya ya sha wahalar da wahala kaga wani malami kuma ga ilimi Allah ya tara mai tarin ilimi duk inda aka ce shekul islam kawai shi ake nufi a duniya amma wallahi malam jarabawa da bawan Allah ne ya shiga kuma sai ka dauka ko Allah baya son sa ne kaga rayuwarsa da yan bid'a tarihi da aka babu malamin da ya bawa yan bid'a uzuri kuma ba wanda yan bid'a suka ci mutuncinsa irin ibnu taymiya har yau kuma babu malamin da yan bid'a ba sa daga masa kafa suke zagin sa na wulakanci irin ibnu taymiya amma kuma a tarihi ba malamin da ya ba da uzuri gare su ku karanta littafansa za ku gani ya sha zuwa ya ce wa dan bid'a ya ce in kai in ni ne ni ibnu taymiya in ni ne nake matsayinka a yanzu nayi abin da ka aikata to na bar musulunci na kafarta amma kai dan baka san abin da na sani ba baka fahimci abin da na fahimta na addini ba kai yanzu ba zan maka na maka uzuri ba zan ce kai kafiri bane baka kafirta ba mu yanzu ba muna da awa muna da mabiya ba wo da jama'a da waye sauransu ka san yadda ibnu taymiya ya rayu wallahi malam yayi rayuwar da duk duniya ba wace mai mai taimakonsa in ban da shi da almajiransa almajiransa na makaranta su ne kawai masu goyon bayansa jama'ar gari fa ba sa bin shi gwamnati ba ta yi da shi sarauta ba ta yi da shi masu kuɗi ba sa yi da shi daga shi sai 'yan almajiransa su ne suke goyon bayansa ko gayyata a kai su ne a gindinsa su suke raka shi sauran gari ba abinsa haka mutumin nan ya rayu yasa da an zo kame shi ake kawai kai shi kurkuku a daure ibn taymiya bai da mai bi mai kadu malam can mutunci dai zama da yunwa dai barazanar kisa dai haba haba insha Allah mun samu lokaci wata rana za mu tsintsinto ibtila'at jarrabawa da ibn taymiya ya sha a cikin da'awarsa saboda ɗalibai su ji su shirya wallahi malam muna cikin gata kuma 'yan bid'armu da kake gani inda sun karanta tarihin 'yan bid'an da yadda suka wulakanta addini da malaman addini da malaman da'awa ai da yanzu da mun shiga uku ai Allah ya ce muke mu ba sa ma karatu kin taimakon da Allah ya mana kenan nan na gaya muku ibn al-qayyim fatawa kurin ya zo ya bayar akan saki uku fa wallahi sarkin ya ɗauko shi ya ce ku ɗora shi a bayan jaki yadda ake saka shara ibn al-qayyim fa aka sa shi a rana ana zane shi ana kewaya da shi a gari to shi yasa duk wanda zai wannan addinin zai wannan karatun ya tsaya ya yi shi da gaske kawai ko rai ko mutuwa ko mai kawai a yi kawai taimako fa min Allah za a same shi daga Allah mai ake so sidkul azima ka yarda ka yi imani da abin da kake kai kurin kai kuma kaka ce wai sai yanzu a lokacin ka za a samu nasara akwai nasarar da sai bayan an mutu yanzu malam Jafar ne ya ta karantar da mu anan ba masallacin nan bai taba ganin wannan ginin mu malam amma a nan gurin a nan gurin a nan dinnan nan dinnan nan ne inda lima- bakin liman yake kafin a ƙara a nan duk tafsirin nan gurin sai da aka sauke Qur'ani izu 60 a nan gurin lokacin ba wannan ƙarin nan hancin liman yake nan dinnan a nan lokacin da yake mana karatu ake karatun wannan abun katako ne ka katako ko ba halin da za a sayi wannan karfen da katako ne ku duba tafsirin sa ku gani katako ake dorawa loud speaker abin da ake daure ta tsumma ake samu a daddaure ba wuta in akwai ta masu time to time amma yanzu yana ina ba gashi da awon suna tafiya ba da abin da ya yi da littafansa da kuma almajiransa mu duk almajiransa ne abin da ya koya mana muke ta yi to shi ilimi albarka ne da shi sai an yi haƙuri sai an kai dukiya nesa ya ce ya inni la'azunnuka ya musa mashura lallai kai matsafi ne wannan aya ta gaba kenan qala laqad alimta ma anzala haula'i illa ha la rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura kai kuma kaji ilimi barka martanin da ya maida masa annabi Musa ce hakika ka sani ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi guda tara kenan illa rabbu samawati face ubangijin sammai wal ard da ƙasa da ƙasai basaira dan su zama ibaran abin ɗaukar lura shine basaira ibaran walakinnaka tu'anid sai dai matsalar ka girman kai shine tu'anid a wata ƙira'a ta'un din alimta wato wa hiya qira'a sab'iyya ko wa inni la'adunnuka ya fir'aunu masburan lalle kai ma ina zaton ya kai fir'aun masburan halakakke ne masrufan anil khairi an kautar da kai daga alheri kaga ya ce masa mashura shi kuma ya danna masa me masbura ya salam ya salam fir'auna da an yastafizzahum min al-ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a فأراد أي فأراد فرعون فرعون ينفهم أن يستفزهم يخرج موسى وقومه يستفز يخرج يبتد موسى da mutanen su ce su fita mai daga gari ba shine sarkin Misra ba to dama abin da ake a ƙarshe in malami ko mai da'awa aka gaba da za yi ko dai a kashe shi in bai zai kasu ba a kai tsaye to sai a kore shi ko a fidda shi ko a yi masa abin kunyan da ba zai dawo garin ba na'am a'a malam sunna ce fa tasu haka suke ai dan ka gane ne ai dan ka gane ko albani da kuke da ba kuna jin albani ba ku je ku karanta tarihinsa billahi alazim gari nawa aka kore shi nawa ya fita yawon da ya ce wallahi albani ku rinka karanta tarihin malamai malam wannan zai dan taimake ku ya zauna a gari kaza ya bar garin ya zauna a gari kaza ya bar gari ya zauna a gari kaza ya bar garin ya ce lalle ina da zaton kai ma halakakke ne an juyar da kai daga kan alheri farar da an yi safizan min al'ard daga ardu misir kenan fa garkana ku Allah ya ce sai muka nitsar da shi wa man ma'ahu da wanda ke tare shi jami'an duka wa qulna min ba'di li bani isra'ila askunu al-arda sai muka faɗa a bayan shi ga banu Isra'ila ku zauna a bayan ƙasa mutanen nan Musa kenan fa idza jaa wa'dul akhirah idan as-sa'a ta zo alƙawarin lahira ji'na bikum zamu zo da ku lafifan jami'an duka lafifa ana nufin jami'an ay antum wahum da ku da su gaba daya fa qulna min ba'di li bani isra'ila uskunu al-arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa qur'ani wa bil haqqi nazal kuma lallai gaskiya yake ɗauke da shi da shi aka sauka ya sauka kama unzila lam ya tarihi tabdil kamar yadda aka saukar da shi to babu canji da ya same shi qur'ani amma arsalnaka ya muhammad ba abin da ba mu aiko ka ba ya muhammad illa mubashiran mai bishara man amana bil janna ga wanda imani da shiga aljanna wa nazira kuma mai gargadi man kafara bin nari cewa in mutum ya kafirce da shiga wuta wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan wannan mansubun ne bi fi'lin yufassiruhu faraqnahu ay nazzalnahu mufarraqan wannan qur'anin mun saukar da shi a rarrabe shine wa qur'anan farraqnahu an gane ko ko faraqnahu litaqra'ahu faraqnahu anan hum farraqnahu nazzalnahu mufarraqan kenan mun saukar da shi a rarrabe fi 20 sana ko kuma a cikin shekara 20 ko 23 litaqra'ahu 'ala an-nasi dan ka karanta shi ga mutane ala muksin a hankali shine ala mahal wa tu'ada da bi sannu li saukar da shi saukarwa shay'an ba'da shay kadan bayan kadan ala hasabil masalih a bisa gurgudan maslaha qul آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قل قيامس لكفار مكة كافرا مكة آمنوا به كي إيماني لشي أو لا تؤمنوا كوكر كي إنكم قداما كي ولن تهديد لهم إنكم قداما كر كي jan kunne ne da tsoratarwa innal ladina utul ilma min qablihi wadanda aka bawa ilimi kafin shi ai min qabli nuzulihi kafin qur'ani ya sauka wa hum mu'minu ahlul kitabi sune masu imanin ahlul kitab idza yutla alayhi yakhruna lil azqani sujada faduwa suke suna yin sujada suna kafa goshin suna sujada wa yaquluna suna karawa da cewa subhana rabbina tsarki tabbata ga ubangijinmu mu tanzihan lahu an khulfil wadi muna tsarkake ubangiji akan barin saba alkawari in kana waduhu in mukaffafa ai innahu ko annahu Allah ya kasance alkawarinsa wa'adu rabbina kai alkawarin ubangijin mu binuzulihi da saukan qur'ani wa basin nabi da aiko muhammadu la maf'ulan wallahi abun aikatawa ne wa yakhduruna lil azqani yabkun suna faduwa suna yin kuka suna sujjada din yakhirun lil azqan suna sujjada suna masu kuka sifin mutanen kirki sun kafa goshin su su yi ta kuka ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yazidum yace bi ziyadati sifa ga ƙarin sifa wa yaziduhum alqur'ani yana ƙara musu khushu'an wato tawadu'an lillah kankan da kai wannan sifin mutanen kirki ne wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ya Allah ya ar-rahman manzo Allah ya kasance yana cewa ya Allahu ya Ar-Rahman faqalu sai su rinka cewa sai su rinka cewa yanhana an me yanhana yanhana an na abu da ilahaini ubangiji Muhammad ya hana mu bautawa alloli guda biyu wa huwa yad'u ilahan akhar ma'ahu amma yana kiran wani Allah tare da shi ka duba ya ce kar mu bautawa wani to amma shi ma yana kiran wani tare da shi qul ga ya musu ud'u Allah aw rahman wannan ya annabi zai ce Allah ko ya ce ar-rahman sai suka ce Allah ɗaya ne annabi ne aje ya ce Allah ko ya ce Rahman sai ka ce to shi ma duka ga ya zawo hanyar ta mu ya hana mu bautawa Allah a ya hana mu mu bautawa gumaka Allah guda biyu to amma shi ma kuma gashi yana kiran guda biyu sai Allah ya maida musu martani ya ce ga ya musu ko ka ce Allah ko ka ce Ar-Rahman kowanne ɗaya kaga dama ka faɗa sammuhu bi ayyima aw naduhu ku kira Allah da kowanne ko Allah ko Ar-Rahman duk sunan Allah ne bi an taqulu ya Allahu ya Rahman saboda addu'ar annabi din yana cewa ya Allahu ya Rahman ya zaka ce ya Allahu ya Rahman kuma ka ce Allah ɗaya ne sai Allah ya ce duk sunan daga dama ka kira Allah da shi ayyan mata da wannan shartiyya ce ma za'ida ay ayyan ayi hadaini tad'u kowanne ɗaya daga ciki kake kira a cikin waɗannan sunannaki wa huwa has al-asma'ul husna Allah yana da kyawawan kin sunannaki an gane ko sunannaki masu tarin yawa masu kyau wala tajar bi salatika wala tukhafid biha wabtaqi bayna zalika sabila malam yace wa hadani minha waɗannan Allahu ar-Rahman suna cikin wannan sunnaki al-husna na Allah yace fa inna kanat fil hadisi tana cikin suna cikin hadisi Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanu ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Wahhab ar-Razzaq al-Fattah al-Alim القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي duk waɗannan suna cikin sunanakin Allah da sabobin shi to me idan annabi ya ce ya Allahu ya Rahman Allah da yake da waɗannan sunanaki da yawa me in banda jahilai ne ba ku shine za ku ce an kira wai Allah biyu to to ba ma Allah ba ma Allah wa Rahman ba duk waɗannan sunanakin gaba ɗaya ayyan mata da jihar bi salatika ai bi qira'atika karka bayyana ka daga karatun ka fiha fa yasma'uka al-mushrikuna fa yasubbuka wa yasubbu al-Qur'an a wani lokaci ne nan Allah ya ce annabi ya daina daga sautin sa yana karanta Qur'ani yana yi ne da karfi to in sun ji sai su ta zagin Qur'ani in sun ji sai su ta zagin Qur'ani kaga wannan yana nuna mana halaccin mai karatun Qur'ani ya daga sauti kenan amma me yasa aka ce kar ya bayyana da karfi saboda a lokacin in sun ji suna zagin Qur'ani to har yanzu hukuncin yana nan duk wanda in ya kunna karatu za a zagi karatun ko in yayi da ƙarfi makocinsa karne ne zai zagi karatun ko ya zagi Qur'anin to kar ya daga saboda ba a so a zagi Qur'anin yace anzalahu wa man anzalahu sai su zagi alqur'anin da wanda ya saukar da shi duk su tsine musu albarka akhraj zalika al-bukhari wa ghairi wala tukhafit ay la tusir to kar kuma ka boye ka zo kana karatun ƙur'ani a ɓoye a sirrance a habuka saboda sabonka su ma su ji sautin su faru to wannan shine falalar mai karanta ƙur'ani in yana tare da wasu sun yi shiru ya karanta ya ɗan jiyar da su don su amfana don duk mai imani in ya ji ƙur'ani yana amfanuwa da shi wabtaghi baina zalika sabila to kai tsaka tsaki inna hawa menene ilahan wahidan fa huwa al'ana yad'u ila hayni isnaini wannan ƙari ne Allahu ar-Rahman ma na arifin rahman illa rahman al-yamama suka ce ya nuna musailamatul kazzab suka ce mu mun san wani rahman in banda musailamatul kazzabi shi suka sani shine Allah ya saukar da wannan wannan aya din wabtaghi baina dhalika al-jahr wal mukhafata sabilan tariqan wasatan وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك كجا musu alhamdulillah godiya tabbata ga Allah da bai riki da ba kaga dai an gama wa'azi an gama gwamnati kuma dai da tauhidin za a kare bai riƙi da ba bai da shariki aboki a cikin mulkinsa al'uluhiyya ta al'amari yin sulhu da zai taimake shi min zulli min adali zulli wai dan ya kaskanta a'a lam yazul fa yahtaju ila nasir Allah bai taba kaskanta ba ballanta na ma ya buƙaci mai taimako wa kabbirhu takbira azimhu azamatan tamma ka girmama Allah girmama mai girma an ittikhadil waladi wa shariki wa dhulli Allah bai da da bai da aboki bai da kaskanci wa kullu ma la yaliqu bihi da duk abin da bai dace da shi ba wa tartibul hamdi ala zalika li dalalati ala annahu al mustahiq jira kawo alhamdu akan wannan yana nuna cewa shi ya fi cancanta da jami'il mahamidi da dukkan ababe na yabo alikamali zatihi wa tafarudihi fi zibati dan zatin ubangiji kammalalle ne kuma a sifarsa shi shi kadai ne bai da kowa abokin tarayya rawal imamu ahmad fi musnadihi an mu'a an mu'adh al-juhani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu ayatul izzi annabi yana cewa aya ta daukaka a cikin qur'ani alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh akhir as-surati wallahu alam at-tanbihu laqad naqalna خاتمة الجلال السيوطي رحمه الله من هنا دقنا مالم أكا نقلتو حاتما زوبي أي وانا ستامبين إمام السيوطي دقنا حيث كانت في آخر القسم الذي فسره من القرآن العظيم وانا ياي ستامب ننسى shine abun na ƙarshe da ya fassara na alƙur'ani kuna ji na? a nan gurin shine na ƙarshe wa asbatna ha fi siyaqil muqaddima wa amma man min awwal suratul kafi fa yabda'u alqism alladhi fassarahu aljalal almuhalli rahimahullah daga nan yau mun gama tafsirin wato na suyudi ƙarshen suratu me isra'i bai ƙarisa ba ya mutu Allah ya ɗauki ransa su da malam in sun yi abu Allah ya ba su ilimi da hangen nesa sai ce mun tsaya anan in Allah ya kawo rai za mu ci gaba to anan ya gama wannan bayanan da muka gaba ɗaya na suyuɗi ne to shi kuma yanzu za mu ɗora na jalalu almahalli shi yasa aka ce tafsirul jalalai ne wannan ai tafsirul jalalai ne muke yi haka ne yawwa tafsirul jalalai ne muke ko to mun yi jalalu ɗaya saura jalalu na biyu ga sunan sunan su zaman su biyu ne al'allama waye waye da allama waye waye kowa da sunan shi a nan gurin kenan tafsirin jalalai ne tafsirin manya-manyan mutane guda biyu to yau mun kammala tafsirin jalal guda ɗaya jalaluddin suyuti sai kuma na aljalalul mahalli na'am Allah musu rahama Allah gafarta musu insha Allah idan mun dawo karatu na gaba bai har zuwa kuma ƙarshe in muna da rai da lafiya in kuma babu rai insha Allah sai wani ya zo ya dora ai ta bugawa Allah samu dace mu wadda